أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإيثان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتيك بدا تفسير سورة الأعراف تفسير لمشيك حسر وأولنا مصلاشي نجمع بشكل فادة أنا نقل الجمال سجار يوبي إذا مشيك بدا فإن مكتبا أجيع فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتقوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أجيا الله سبحانه وتعالى يا جمع من بياني akan khasa'isi da darajoji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya rage shine sai batun imani da shi manzo sallallahu alaihi sallama Allah ya ce mana shi ar-rasulu ne ya ce mana kuma shi annabiyu ne dan ya nuna mu'jizarsa kuma ya ce shi al'ummi ne sannan ya ce babu wani littafi cikin littattafai magabata face yana nan a rubuce saboda alaƙarsa da alaƙar manzantansu gaba ɗaya haka Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana babu bambanci tsakanin shi da manzansa wajen umarni da hani duk abin da Allah ya bada umarni manzo ya bada umarni abu guda ne ko yayi hani manzo yayi hani abu guda ne duka haka nan bai tsaya a nan ba abin da ya umarni da hani girma kasancewar umarni da hani ihtimali na shiga ciki sabanin halalci da haramci nan ma ya ce manza Allah mai halaltawa ne manza Allah ko mai haramtawa ne kuma ya ce mana manza Allah sallallahu alaihi sallama shi ne ya ɗauke mana duk wasu lauyace-lauyace ya zo mana da addini cikin sauƙi sannan sarkuna da suke rarrataye a wuyanmu da hannayenmu da kafafuwanmu manzo sallallahu alaihi wasallama da bayyanansa ya ce duk a cince mu a cince mu a bar mu mu take to kaga wanda ya zamanto haka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana shi me ya rage me zaka jira menene a gabanka wanda ke imani da shi to shi yasa yace fallazina amanu bihi idan ya kawo fa kasancewa mun sha bayani a tafsiri idan ishu da maudu'i bai kare ba to ana kawo fa ne idan maudu'i ya kare to ana kawo wau da ake cima isti'inafiya idan kuma maudu'i bai kare ba ana so a nuna ishtiraki na hukunci ko na irabi sai a kawo wau da ake ce ma'afifa don haka ne wurare da yawa irin wannan Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa ahalla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina sai ce famastam sa'atin bihi hunna ya kawo fa domin ya nuna cewa hukuncin yana nan tafe to kamar wannan ne a nan sai ce fallazina amanu bihi har yanzu dai ana bayani ne akan manzon Allah illa iyaka bambancin bayanin da zai zo a nan shine haƙƙin manzan Allah akan kowanne halitta kada zai yi mu ce akan kowanne mutum ba mu iyakance dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya halitta akwai haƙƙin manzan Allah a kansa tunda ga yadda manzan Allah yake to dole shi ma ya saukar da haƙƙin manzan Allah to shi yasa anan yace fallazina amanu bihi a can kuma yace allazina yattabi'una ar-rasula kamar yadda muka bayyana cewa badali ne na fasa'atubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakata kamar yace fasa'atubuha lillazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi a can mun yi bayanin cewa allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi suna ɗaukan wannan al'umma suna ɗaukan wannan al'umma da kuma yahudu da sara waɗanda suka musulunta saboda su ma sun shigo cikin wannan al'umma da musuluntansu sukan iya shigowa ciki domin haka duk mutumin da ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi imani da shi ba wuta ne har ya zo a hadisin da al-Imam Muslim yake ya rawaito yake cewa babu wani mutum da zan fada kunnansa da yahudiya ko ba nasare sannan bai zo ya yi imani da shi ba face illa kana min ashabin ba sai ya kasance dan wuta ne wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa li unzirakum bihi wa man balaga ai wa man balagahu محمد صلى الله عليه وسلم أو من بلغه أو من بلغ ومن بلغه وحي محمد صلى الله عليه وسلم معنى wannan Qur'ani zan muku gargaɗi da shi zan yi wa kuma duk wani wanda batuna suna na ya faɗa kunnansa manzanta na ya isa wajensa saboda haka ba wani mutumin da yake da hujja a cikin wannan al'umma ya rayu bayan bayyanan manzon Allah ya ji sunan shi bai yi imani da shi ba faci ya zama hanta domin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu ta'ala yake tajalli shi cikin kowanne irin tabaka hatta tabakan da zahiri ba mustaqimai bane sai manzo ya yi tajalli a can saboda ya kafawa mutane hujja domin haka za ka cewa an samu masu suna muhammad cikin kowanne irin jinsin mutane misali akwai waɗanda ƙwallon kafa ne misali yake damun su su hankalinsu a kan ƙwallon kafa yake kafirai arna to irin wannan to sai a yi wani shahararren ɗan kwallon kafa mai suna Muhammad. Ba don komai ba aka ba shi ƙwarewa a kwallon kafa saboda hankalin arnawa ya dawo kansa su san wane ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko a yi wani ɗan boxing ɗan dambe shahararre sunansa ya zamanto Muhammad. Ba ko ba don komai ba saboda masu sha'awan boxing da dambe kafa musu hujja sun san Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wannan mai sunan haka au a samu wani shahararren mawaki a sassa daban-daban masu sha'awan waka suru wannan mawakin mai suna Muhammad za su san Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin bayan da za a yi ba gudun bahaushe da zai zo ya ce bai san shata ba sunansa Muhammad ba ko a ce mutum ne ɗan Nijar bai san mamman gawo ba ko a ce ba Suda ne ba ma guje ba Suda ne a Sudan bai san mamman wardi ba ko a ce mutumin Indiya a ce bai san Muhammad Rafi ba sai wahala to saboda haka duk karnawa masu sha'awar waƙe Allah zai yi tajallin sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin su domin ya kafa musu hujja hatta ya zamanto a yau babu wani wuri da ɗan adam halitta ke rayuwa wanda wannan suna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai je ba ta hanyoyi daban-daban ta wani hanya da muka yi magana da kuma ta hanyar kafofin watsa labaru yau ya kasance turu facebook arnawa suna mu'amala da masu suna Muhammad da musulmai ne su kuma arna ne suna mu'amala suna da friends abokanai masu suna Muhammad suru facebook ka kafa musu wuta kafa musu hujja su zamo yan wuta a gobe kiyama in ba su imani da me takwara me sunan wannan friend nasu Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama haka su set layi za shiga cewa ko ina za a kama tasoshin set layi za a yi kiran sallah a ciki ashhadu anna muhammadur rasulullah har ne ya ji muhammadur rasulullah a kafa masa hujja ko ta set layi ko ta tv ko ta gidan rediyo haka duk kafofin watsa labaru da Allah subhanahu wa ta'ala duk da irin wannan lokaci tashi alkiyama ya fita ya yawaita su din duk ana so a kafawa karna kafirai hujja kada wani a gobe kiyama ya ce Muhammad wannan sunan bai faɗa sunansa ba shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa faman yafur bihi min al-ahzab fannaru mawlid al-ahzab kowanne irin bangare kowanne irin jinsi kowanne irin halitta duk mutumin da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ku ne ki kowanne irin jinsi kowanne irin yare mutum ne aljani ne mala'ika ne ruhani ne ƙwaro ne bishiya ne duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta manzan Allah ne manzan wannan abin dole kuma wannan abin ya imani da shi tau'an au karhan kamar yadda wasu abubuwa suke wa Allah sujada kau'an wasu ke wa Allah sujada karhan haka na akwai abubuwan da suke wa suke imani da manza Allah kau'an akwai da suke imani da manza Allah karhan saboda haka ne anan yace fallazina amanu bihi wannan shine rukuni na farko wanne irin imani ake so kai kai wa manza Allah sallallahu alaihi wasallam imani ga manzo Allah sallallahu alaihi hawa hawa ne kamar yadda ka san a fagen suluki zuwa fadar Allah akwai musulmi wanda ke kan maqamul islam akwai mumini wanda yake kan maqamul iman akwai musini wanda yake kan maqamul ihsani sufi hakanan a fagen shiga fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai musulmi a fadar manzan Allah akwai mumini a fadar manzan Allah akwai musulmi a fadar manzan Allah saboda baya yiwuwa ni da shi da wancan a ce imanin mu ga manzan Allah duk iri ɗaya ne kamar yadda kowa ya san cewa ba zai yi wani a nan ya yi da'awar imaninsa ga manzan Allah ya ce irin imanin sai na abubakar ne ga manzan Allah to saboda haka Allah subhanahu ta'ala a fagen kokari rige-rigen zuwa fadar manzan Allah sai ya raba musulmai kashi uku kamar yadda ya raba musulmai kashi uku a yayin zuwa fadarsa ayar da jiya muka karanta fara wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wannan sune na farko wannan kuwa idan bai samu ba kai ba musulmi bane sannan na biyu sun mala ya ji rufi an fusihim harajan min ma kabaita a ce duk abin da manzo Allah ya hukunta maka baka jin kunci a zuciyarka ka zamo mumini a fadar manzo Allah a lokacin da kuma ka sallamar wa manzan Allah sai yadda manzan Allah ya yi da kai ba ka da ta cewa wuka da namarka na hannun manzan Allah a lokacin ka zamo musinin fadar manzan Allah shine wa yusallimu taslima shine matsayin da sayyidina Abubakar ya tunatar da sayyidina Umar lokacin sulhul hudaybiyah har sai na Umar yake cewa ba dan Abubakar ba na mutu munafiki da sai na Abubakar yake ce masa ilzam gharzahu ma'ana shi sau da kafa ma'ana in manzan Allah ne ka ga yayi abu kawai ka ji shi sau da kafa karka ce komai ya ma dadi bai ma dadi ba ka fahimta ba ka fahimta ba shine wai sallimu taslima din matsayin sayin na abubakar waɗanda dukkan sahabbai suka sallabar masa har suke cewa wa huwa a wa huwa a'lamuna a'lamuna bihi shi sayin na abubakar shine yafi mu sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan shine layin imani da manzon Allah kamar imani da manzon Allah kamar imani da Allah yake babu kumfanci shi yasa aka dunkule rukuni biyu aka mayar da su rukuni ɗaya a kalima ta shahada wanda zahirin rukunan musulunci shida ne sai aka mayar da biyu ɗin ɗaya sai zamo biyar aka ce shahada Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah guda biyun aka ce abu ɗaya ne tukunna aka haɗa da sallah da zakka da azumi da hajji sai suka zamanto su biyar wanda a zahiri shida ne la ilaha illallah daya muhammadu rasulullah biyu sannan sabba azumi zakka hajji shi da kenan amma kasancewar imani da manzan Allah da imani da Allah abu guda ne a cure shine aka hada su aka mayar da su rukuni guda ɗaya ne to saboda haka zaka ga Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi dai magana imani ne billahi wa rasulihi ne ba inda aka ware aka ce kai imani da Allah ya wadata ba inda aka ware to domin haka ne waɗanda suka fahimci cewa imani ko tauhidi Allah ne kaɗai suka fada cikin kurakuran da har yau ba su fita ciki ba akan wannan suka gina kurakurai da yawa ba za a nemi albarkan manzan Allah ba ba za a nemi tawassuli ga manzan ba za a yi tawassuli ga manzan Allah ba ba za a yi kaza ga manzan Allah ba suka ciccire matsaloli waɗanda manzan Allah ke da haƙƙi a ciki saboda fahimtar su tauhidi din la ilaha illallah ne kadai alhali tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne idan tauhidin ka kai la ilaha illallah ne kadai kai cikakken munafiki ne munafiki kuwa kafiri ne shi kamar da qur'ani yayi nassi akan kafircin munafiki la takunu kallazina kafaru wa qalu liqwalihim idza darabu fil ardi ku alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi haka da kawo sifofin munafikai sai ce wallahu muhitun bil kafirina yana nufin wayancan munafikan su ne alkafiruna to saboda haka dole ne a imaninka a tauhidi ka hada la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan da yake nan na biyinsa kada ka kuskura ka sa shakku a al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka sa shakku daidai da misala zarra a zuciyarka a sha'anunnukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai cikakken munafiki ne ba za a yi lissafi da kai cikin mumunai musulmai ba domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu yadda in kai shakku a lamarin Allah zai iya yin abu ko ba zai iya yi ba ka zama kafiri ka zama kafiri shi yasa annabi Isa alayhi salatu wasalam jama'ansa da suka ce masa hal yastafi rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i sai ce musu qala taqullaha in kuntum mu'minin sai taqullaha Allah za ku ce zai iya ko ba zai yi ba to saboda haka da zarar ka ce wani abu Allah zai iya ko ba zai yi ba zai yi a gare shi ko ba zai yi ba manzon Allah wani abu zai yi a gare shi ko ba zai yi ba ka sa shakku da kokonto cikin imaninka ka ce ka zamo munafiki ne saboda haka wannan sharadin da shi ne za a cire dubban waɗanda suke da'awar imani a wannan zamani a yau mun yi imani da technology turawa na zamani mun yadda za mu iya magana da wanda yake china ko yake rasha ko yake america ko ina a waya za mu yi magana da shi mun yi imani da waya technology jabun technology na turawa amma inda za ce manzan allah ne ya yi cikin irin wannan da manzon Allah ya yi magana yana zaune cikin Madina ya yi magana da wani a can Rum ko can can Farisa sai ka ce akwai waya ne a zamanin manzon Allah sai ka danganta abin zuwa ga waya ko aka ce ya hanga ya gani ta ce akwai satellite ne a zamanin manzon Allah saboda haka ka yi imani da technology kafirai ba kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba har ya kai ga zaka gaskanta kafiri in yace maka gobe za a yi ruwa ka yadda amma zaka furta baki a matsayinka da da'awar imani kace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ba shin a satellite da aka nuna maka gobe za a yi girgizan kasa za a yi guguwar iska za a yi ruwan sama gobe aka ce shi abin da aka ce ma an jima abu kaza zai faru mutum abin bai faru aka ce an jima zai faru ya zamo gaibi bayani akan gaibi ka yadda amma kai ne a hakan kuma za ka furta baki ka ce manzo Allah shi bai san gaibi ba amma a sai layi ba yahude ba nasare kafiri ya gaya ma gaibi ka yadda gaskiya ne kaga imanin masu imani masu da'awar imani a wannan zamanin nan ya tsaya imanin su ga technology turawan zamani amma take za a furta baki a ce manzo Allah bai cin gaibi ba to saboda haka ne shaɗin wannan imani shine summa da niyyar ta shadi shakku a harkokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin abubuwan da yake shigo mana a wannan zamani duk suna da alaka kokonto a harkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda mun sallamar wa manzo Allah dari bisa dari to mun zauna lafiya in ji abu aka ce manzan Allah ne shi kenan magana ya ya kare ba za mu aure abin a kwakwalwar mu ba shin abin zai zai yiwu a kwakwalwa kwakwalwar mu zai dauka ko ba zai dauka ba tunda manzon Allah ne ya faɗe shi shikenan wannan abin gaskiya ne mun musallama to saboda haka wannan rukuni ne na farko kowanne musulmi ya san da wannan imani da Allah da imani da manzon Allah abu guda ne sannan na biyu shine ya kasance babu kokon shakku cikin lamurrukansa lamurrukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fallazi amanu bihi kenan wa'azzaruhu aka ce ta'aziri yana daga cikin abdadu ne idan misali malaman luka suka ce abdadu kalmomin da suke zuwa da ma'ana ma'ana kowanne yake zuwa da ma'anar dan uwansa misali albai'u wa shira'u albai'u asalin ma'anarsa shine shine siyarwa ashira'u kuma siya to kowanne yana zuwa ma'anan ɗan uwansa bai'u ya zo da ma'anan siya ashira'u ya zo da ma'ana na siyarwa kamar wa minan nasi man yashri nafsahu tiga amratatillah ai wa minan nasi man yadi'u nafsahu cikin mutane akwai wanda zai siyar da kansa mai siyan kan nashin kuma Allah ne inna la hashara min al-mu'minina anfusahum shigen wannan ne ana cewa azzalahu ya wulakanta shi ana cewa azzarahu ya girmama shi shine za ka ga cikin littattafan fiku fiku abin da suke ce ma a ta'aziru wanda ya aikata laifin da bai kai hajji ba za a wulakanta shi a kulle shi ko a masa bulala biyar ko shida abin da zai zai sa a wulakanta shi shine a ta'aziru kenan sannan a ta'aziru azzara yu'azziru ta'aziran shine girmamawa wanda ya wuce oba ma'ana girmama wanda idan mutum ya gani zai ce kai wannan ai an kai manzon Allah ma ka inda bai kai ba kamar yadda suke faɗa a yau ana son manzon Allah son yayi oba ya ko ai ana girmama manzon Allah girmama wanda yayi oba ko an kai manzon Allah inda bai kai ba kamar yadda suke faɗa haka shin yaushe ne ma aka samu soyayyar soyayyar manzon Allah har sai oba yaushe ne ma aka girmama manzon Allah kai yaushe aka san manzon Allah ma da za a girmama shi eh da za a ce yayi oba to shine abin da anan Allah yake ba mu umarni wa azzaruhu din kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وآمنتم برسلي وعزرتموه wannan yana nuna wa banu Isra'ila ne imani da manzanninsu kaɗai baya wadatarwa sai an girmama sai sun girmama nan manzannin girmamawa wanda ya yake da oba wa alzartumuhu saboda haka za ka buɗe baki ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan bakin ka ya furta ya ce manza Allah bai san gairu ba ina maganar ta'aziri anan ko za ka buɗe baki ka ce la ilaha illallah wata kila ma kai badani ne amma ka buɗe baki ka ce iyaye manza Allah ƴan wuta ne eh zaka bude baki kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah kace manzo Allah yayi tsari a tsaye kalmomi irin irin wannan ali al-kutuq arida ne ne tsawo ire-iren wannan suna nan cikin wannan al'umma masu da'awar imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi yasa yace wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yu'minu billahi wa rasulihi yu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu ta'zir wa tuwaqqiruhu tawqiri kullu qoi ne daban-daban na girmamawa wanda dole a hada shi da imani ba zai yi mujarradin imani kamar zan Allah babu girmama shi ya amfane ka ka shiga aljanna gobe kiyama wannan girmamawar kuma kamar yadda ɗaya daga cikin wan jakadan jakadan ru ya zo ya ga maukishin sahabin manzan Allah da ya koma yake gaya wa sarkinsu yake cewa ban taɓa gani wanda shugaban da jama'ansa suke girmama shi kamar yadda jama'an manzan Allah suke girmama manzan Allah bai sha. Dan taɓa gani bai ce, waninsu za a ɓalle mishi da yatsarsa, a ce kana so halin da kake ciki manzan Allah ya kasance yana ciki kai kuma kana kunshi a gidanka lafiya ka kalkalau. Sai ya ce a'a yace ba na so a ce ba na so a ce manza Allah sallallahu alaihi wasallama kaya ta soke shi ni ina kunci a gida na lafiya saboda girmama manzan Allah sahabban manzan Allah idan akwai agun agun in har akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kowanne ɗaya cikin sahabban manzan Allah tsuntsu zai iya sauka a kansa ya zauna kurewar nutsuwa kenan ku duba tsuntsu yadda motsi kaɗan tashi tsuntsaye za su iya zuwa su hau kan sahabban manzo Allah su zauna saboda su sun nutsu su girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tofar da yawu ba sa yadda yawu ya faɗa ƙasa sai su tara su shashafa wa cikin haka suke girmama manzo Allah a yau kuma in aka yi batun girmama manzon Allah guluwi ne an kai manzon Allah wa inda bai kai ba ko an yabi manzon Allah ya banda ya wuce ofa a duniyar nan wa ya san manzon Allah balle ya gama yabansa wa ya san manzon Allah balle ya gama ya gama yabansa yabo kwatantawa ne ba yabon manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to shi yasa anan yace li tu'minu billahi wa rasulihi tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu hakokin manzon Allah kenan ta'aziri da tawkiri ba a dogara ko ji da mujarradin imani babu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa nasaruhu anan shine idan kai zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda kake duk inda yake kana wajen dukiyanka za ka sarrafa akan taimakon shi taimakon addini shi in ya je jihadi ka je tare da shi duk ayyukan wahalu duk abin da ya nemi ka da shi yi abin tare da shi idan ba kai zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka taimaki lamurrukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka taimaki addininsa ya zama kai mai karatun Qur'ani ne ko mai karantar da Qur'ani ne ko mai wa'azi ne ko mai faɗakarwa ne abubuwa dai waɗanda za su kawo wa addinin manzon Allah shi gaba saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum taimakon Allah shine taimakon addinin Allah haka taimakon taimakon manzan Allah shine taimakon addininsa shi yasa yake cewa fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul farudduhu ila Allah war rasul farudduhu ila Allah alquran war rasul hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka idan ba kai zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ka yaɗa lamarinsa ka yaɗa soyayyarsa ka yada girmama shi ka yada addininsa Qur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka koyawa al'umma halayensa su koyi da shi ka taimaki manzon Allah kenan ka saukar da wannan nauyi shine fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu anan ne ma aka samu ansarawa wanda su saboda taimakawa manzon Allah har sunan su zamanto al-ansar Allah yake cewa a kansu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ansar wal ladina tabi'uhum haka laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal wal muhajirin wal ansar alladina tabi'uhum al-ansar saboda matsayin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbul ansar imanu wa bughdul ansari nifaqun son ansarawa imani alama ce ta gano mai imani mutumin da yake son ansarawa alama ce ta gano munafiki mutumin da baya son ansarawa da bai suka samu wannan matsayi taimakawa manzan Allah su ne sun ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a makka suka tafo da shi inda ba shi da shi sai da suka ɗauka suka fashi saboda haka manzo Allah yake cewa inda dukkan jama'a za su ji wata hanya an sarawa su ji wata hanya daban to ni san ji hanyar da an sarawa ne suke har wata ran saboda ya gwada imanin su a gazuwatu sunaini da aka samu raƙuma da ganimomi da yawa sai ya ɗauke rabawa muhajirai wani a bashi raƙumi ɗari kafin ya tafi a kara masa ɗari kafin ya tafi a kara masa ɗari wani ya tafi da raƙuma ɗari uku wani ɗari hudu wani ɗari wani ɗari biyu bai kira wani ba an sare kwaya ɗaya ya ba shi raƙumi kwaya ɗaya ba shi kenan sai wani ba an sare ya kewaya ya zo ya ce manzo Allah da yake faruwa ne sai manzo Allah ya ce ba abin da yake faruwa ba komai shine ya je gun ansarawa sai ya ce musu ala tafibu anfusukum an yarji alqawmu bi hutalid dunya wa tarji'una antum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu a ce an tattara kayan duniya raƙuma an tarawa wayannan mutane sun tafi da shi garinsu a ce ku kuma kun ɗau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun koma da shi wanne ne ne ce rabina bi kitabati rasulillah kaga ashe manzan Allah bai raba wadannan da kuma ashe su kyautan kansa ne ya dauka ya ba su kamar ya ce wayannan raƙuma na mutanen makka ne ni kuma ni kuma na mutanen madina ne kamar ya faɗi haka ne da me suka samu wannan matsayi saboda taimakon addinin manzon Allah taimaka mishi da agaji shi agaza mishi da agazawa a jama'ansa shi ne wani saruhu tattaba nuran da zai unzila ma'ahu haka ce annur yana zuwa da ma'anan haske asalin haske wanda aka sani kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wannan nur din haske ne kama haske da ke cikin wannan masallacin kamar yadda a nur yana zuwa da ma'anan shirya wa ja'ala zulumati wan nur haka yukurijuhum yukurijunahum minan nur ila zulumati anan an-nur ya zo da ma'ana na shirya ne kamar yadda a nur yana zuwa sunan Allah Allahu nuru samawati wal ardi kamar yadda nur yana zuwa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin an-nur yana zuwa sunan Qur'ani fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri allazi anzalnahu shi wannan ma'anan shine yazo a wannan aya wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu suka yi biyayya ga wannan hasken wanda aka sauka tare da shi kana suka ji ta abinci da cikin Qur'ani ne girma wanda wannan yana nuna maka bayan taimakon manzon Allah ko taimakon addinin sa abin da zai biyo baya aiki da littafin da manzon Allah ya zo shi dan akwai tanakudi gaya kace ka imani da manzon Allah sannan ba ka aiki da littafin da ya zo da shi akwai nau'i na tanakudi saboda suna tarazumi da juna ne ma'anar imani kaga manzo Allah ka yarda da abin da yazo da shi shi abin da yazo da shi Qur'ani baka aiki da shi kuma ya nuna baka baka yi imani da abin da yazo da shi din bane kenan shine wata ba'un nur allazi unzila ma'ahu wanda akan wannan ne dukkan ayoyin da suke magana akan biyayya su man yuti ar-rasul faqad ata Allah ko wa man yasi Allah wa rasulahu هو أطيع الله والرسول هو أطيع الله ورسوله هو أطيع الله وأطيع الرسول هو أطيع الله وأطيع الله ورسوله ayoyin da suke magana a kan biyayya to su suna nishin wannan ne wata ba unuran da zai unzila babu har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع yace ba mu aiko da wani manzo ba fa sai dan a biyayya in kuwa za a aiko da manzo a ce an yi imani da shi ba za a yi aiki da littafin da ya zo da shi menene amfanin ka ina ma'ana imani a nan yake shi yasa ya kawo hasari wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillahi wannan bi izinin lahi ya zo ne domin ka gane cewa mutum zai musulunta da kaddaran Allah ne in Allah bai yadda ba ba za ka musulunta ka bi manzan Allah ba shine mawkifin wannan bi izinin lahi din ba nufi in kaga dama bi izinin lahi ka yi biyayya ga manzan Allah ba ne yana nuna sha'anin Allah ne bangaren irada da kaza wannan yake nunawa su saboda haka ce wata ba'un nuran lazi unzila ma'ahu suka bi wannan haske wanda aka sukar tare da shi sai ya ce ula'ika humul muflihuna ula'ikan nan yana ɗaukan wayannan abubuwan gaba ɗaya imani da manza Allah girmama shi girmamawa oba in akwai abin da ake ce ba oba to yayi oba wannan taimakon addini shi biyayya ga dukkan abin da ya zo da shi na shari'a mutum idan ya haɗa wayannan abubuwa guda hudu to ya san da cewa to ya rabauta wannan rabauta kuma fa ba rabauta a lahira ake magana kaɗai ba ya rabauta duniya da lahira ya zama cikakken waliyin Allah wanda idan abu ya fada a ransa bukata ta fada a ransa ta sako ta wani to taki Allah subhanahu wataala zai aikata ba sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce rabbi rabbi rabbi ba shine abin nan ula'ika wa'annan gaba ɗayan wa'anda suka tattare wa'annan abubuwa gaba ɗaya kumul muflihuna yawa daga cikin malaman ilimin ma'ani suna ganin cewa kawo dalilul fasl tsakanin mubtada da khabar tufidul hasra wal qasra tana amfani da hasari misalin wannan kamar nan ba ce ula'ika muflihuna ba haka ce ula'ika humul muflihuna ma'anar wannan kuwa shine wayannan su ne kadai masu rabauta su ne kadai wanda baya cikin listin su ba mai rabauta bane za mu tsaya a nan saboda yau juma'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah saka da malan da alkhairi na'am agarbaka Allah bismillah na farko yace yana tambaya ne akan shan itace wanda aka fi sani shi cikin nan da dum ko kum wai ya halatta ne
a mun sha bayani cewa duk wani abin da zaka yi shashi ki ji shi zumma a cikinka idan canja ma wani nau'i a jiki to wanda abu ya riga ya zama kwaya to saboda haka abu ne wanda ya riga ya zama to ruwan dare abin da aka ce wanda zai hana abin shi yake aikatawa ba da ka iya da abu to saboda haka duk wani abin da yake kama ka in ka shashi in ka shashi ba ko wani abin da ba za ka iya yi ba in ka shafi zai ma wani nau'i na canji wani abu ko ma menene sunansa ko itace ne ko ruwa ruwa ne to wani abu ya shiga layin mukaddara abubuwa masu sa maye abubuwa waɗanda suke masu masu fata kwakwalwa da fata jiki domin haka su masu shan wannan kwayan saboda mu kwaya za mu kira shi kawai su masu shan wannan kwayan sun tabbatar da cewa idan ba in kana shan sa idan ba ka sha ba akwai abin da ba za ka yi ba asalin sa ma an kirkiri wannan ne saboda ayi ayi kwana ana wuce kwana ana wuce mana idan ba a sha ba ba za a iya kwana da ido ba in aka sha kuma to za a iya kwana da ido menene bambancin wannan da tiramar eh saboda haka mutane su dinga yi wa kansu hisabi tun gabanin Allah subhanahu wataala ya musu hisabi abubuwa suna nan da yawa waɗanda za su za su amfana illahi addu'a ne misali ba ce dole kana jin bacci ka hana kanka bacci sai ka kwana kana addu'a ba manzo sallama ya karantar da mu yadda irin rayuwar ibadarsa yake yana cewa lakin ni asumu wa uftir wa anamu wa aqu yake cewa ni zan wata zan sanya azumi wata kuma na ace azumi yace kuma zan iya kwanta bacci in na gaji kuma zan iya tashi na yi kiyamu daidai saboda haka a ce dole da kullum ka kwana da idan in ka in ka gaji cikin ibada ka aje ibadar cikinka wannan shine abin da manzo sallama ya karantar da mu saboda haka maganan gaskiya wanda abu ya riga ya zama ruwan dare a gari har yara kanana an koya musu suna shan eh ana shan su a boye ma har yanzu ya zama cikin jama'a wani tafiya a kune eh ya san membobin sa wadanda suke sha tare sai ce ya wani akwai da zai ce akwai shi kana dauka kowa yana gani za su da za ta to saboda haka maganar gaskiya wannan kwaya ne kuma mutane da yawa sun tabbatar da cewa akwai wani wanda yake cewa farkon shansa sai da ya bugu ya buge shi bai san inda yake ba haka zo aka ɗauke shi galibin masu shansa farkon farkon shansu yana ɗan bugar da su suna fita a hayyacinsu kwaya ma haka ne ko giya da yake sa maye kana yawan sha kana yawan sha kana yawan sha har zai zo ya saba da jininka za ka sha ka shiga cikin jama'a ba zai fitar da kai ba duk ba mai sanin harkan sosai bane ba zai gane cewa ba zai gane cewa ka sha ba jiyan ya saje ya zamo da jininka a gugu to shi ma wannan abin haka yake wanda ya saba zai zama to masa da jiki saboda haka duk wani abin da zai cutar da kowanne irin nau'i na cutar wajiya mun karanta wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith manzo Allah ya haramta mana wannan abu saboda haka kiran da muke wa ƴan uwanmu musamman ma da wannan abin ya fito a gindin almajirai ne kiran da muke yi shi asali ma abu ba ba a ciki ba mu ba ma kama almajirai mahaddisan Qur'ani kamata a ce suna aikata shi a ce ba a ce wannan abin ba laifi to saboda za su bar abin da ba laifi saboda gujewa abin da yake dire ko kuma cikin abin da yake dire shi ne ake cewa wara'i in ba samu wannan abin da ake ce ma wara'i abin da ake ce kace na shi a kansa almajirai ba za su bari ba malamai ba za su bari ba to wa zai bari ba zai bar wannan abin su ne abin koyi su ya kamata su gari saboda mutane su su yi koyi da su to saboda haka abu makruhi yakan ya zama to haramun ne a gun almajirai a gun malamai saboda mutane sun takura wa almajirai sun takura wa malamai su za su yi cikin gari su yi duk abin da suka dama amma idan wani almajiri wani malami ya yi wani abin kan da a yaɗa gari a ce malam wani ya yi kaza shi kuma kafin ya yada wannan abin da malam wani ya aikata ya yi irinsa ɗari ya yi irinsa dubu baya ɗaukar laifi ne kar in har malamai an sa musu ido irin wannan bai kamata iri-irin wayannan abubuwa ko da ba laifi a ce sun aikata to saboda haka maganar gaskiya wannan lamari din muna ba wa ‘yan uwa shawara cewa in Allah a haƙura dama shi shi shari'a din ya buluwa kum ayyukum ahsanu amalan abu ne da mutum ya rataya da zuciyarsa to shari'a zai ce ta tsatsa abu yadda zai yi jarraba ta zai yi jarraba ta to ni haka ne wajen hana shan giya Allah ya bi abin a hankali a hankali saboda ya san ya riga ya shiga cikin kwaishawa to saboda haka Allah ne ya jarrabe ka duka in baka sha ban Allah sai abubuwan ka yawa ba za ka iya yi ba ka hakura wala ka hakura da wayannan abubuwan da a ce ka sha abin da ko ba komai dai akwai shubha a ciki ba sak bane abin saboda haka wannan shine takaitaccen bayani abu ne wanda ya riga ya zama tsoron dare in ba ma dan misali nan gun tafsiri bane ma ire-iren mu tafsiri magana akan wannan illa iyaka an zauna ne a kujerar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana isar da sakon manzo Allah ne amma inda misali ba a gun wa'azi gun tafsiri bane ba wanda ya isa ya ma magana akan wannan batu saboda manya sai shiga cikin mutu
na'am Allah saka da alkhairi na'am Allah wata lafi tambaya na gaba yake wai wani ne suna soyayya da wata Allah ya sauke ta yi ke mata ciki yayin yarinyin suke ce da shi lalle sai aure ta ya ce a abu aure ta ba amma tun da kun mai son ta zai dau nauyin saraki da jinin abubuwa ya aure ta in ya biya sarakin wacce ya aure ta ya yi kyau hakan
a nan da farko ya kamata da yawa mutane su san cewa su san da cewa asalin auratayya so tari za ka ji cewa idan irin wannan abu ya faru iyaye za su tilasta ko da amfani da kuntu ne a ce shi wannan matashi dole sai ya aure da wani yari shi kuma auren nan fa akwai abin da Allah ya sharɓanta mishi akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a muhsanatin ghaira musafihatin bangaren maza muhsinina ghaira ghaira musafihina musanatin ghaira musafihatin wala mutaqihati aqdan muhsinina ghaira musafihina wala mutaqihati aqdan wadannan abubuwa guda uku ne akwai ihsani sannan kuma akwai kauce kauce safahi sannan kuma abin nan ɗauke rashin amincewa da juna saboda haka duk matar da harka irin wannan ya shiga tsakaninku lokacin ba aure tsakaninku in ka aure ka ba za ka amince da ita ba kamar yanzu ita ma ba za ta yarda da kai ba to in kuma wannan babu babu magana aure kwata kwata to iyaye su san da wannan sannan abu na biyunsa abu na cinsa shi ne idan wannan auratayyan da suke cewa a yi din idan ya kasance ga ta haifi junan da suke ɗauki da shi to a wannan lokaci an ɗaura aure ne a kan ita duk mutumin da ya ɗaura aure a kan idda kuma wannan mata ta haramta a gare shi jinjirin ne to saboda haka mutane su daina tunanin wannan babban abin da yake gaban mutane shine a ina suke a yayin da yarsu ta shiga cikin wannan hali a ina suke me suke yi ina daurinsu da haƙƙinsu da Allah subhanahu wataala ya ɗaura musu na kula da 'ya'yansu maza da mata wallahi a irin wannan zamanin da ake ciki din in ɗanka ya je sha kwaya ma kan sha harkacinka ne ina ka bashi ya haɗu da abokanai wanda zai je yi abu ba ka sa masa ido baka san daga ina yake ko baka san inda yake tafiya ba haka yarka in ta je ta aiki irin wannan sai ne kai saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa ku anfusakum wa ahlikum naran saboda haka wai a yau iyaye ba su mayar da 'ya'yansu matasa komai ba ba su mayar da 'ya'yansu 'yan mata komai ba suna da cikakken 'yancinsu su yi abokanai da kawaye wanda suke so su ta lokacin da suke so su dawo lokacin da suke so sannan a haka idan ta kinkimo masa da juna biyu cikin shege sai ya ɗauko wuka ya ce wai zai yanka eh ba shi ya kamata a yanka ban yanka abin yanka ne maganan gaskiya to saboda maganan gaskiya iyaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta ku da 'ya'ya maza da mata ba za ku tsare su ku ba su tarbiyya ta musulunci su hadda su Qur'ani su zamanto kamilallun mutane ba wallahi gwara Allah subhanahu wa ta'ala bai ba ku wannan ba saboda za su zamo sanadiyar ku shiga wuta tare da su za ku shiga cikin inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila su zo su ce muku rabbana atihim bi ifayd min al'azab halhum la'anan kaseeran ko la'anan kaseeran dan Allah ku yi baran tare da su to saboda haka maganan gaskiya iyaye a wannan zamani da tarbiyya abubuwan da ke faruwa wallahi ba a cewa komai ‘Yan mata suna duba abubuwan da ake shiryawa a fina-finan hausa a yau suke gani a arewa layi ga batsa a youtube za a dinga tura ko suna yan mata da matasa tsindin a tuke sai a haka za ka ɗauki waya babba ka siya wa yarka diddikin ana shiryawa suruwa suru eh sakonni guru-guru na wasu na samari da 'yan mata suna daikawa ciki ba ta ga abubuwan mamaki da yawa har kwanan baya wai wata ce wai wata ce ta ɗau hoton ta tsindir ruwa su ta turawa saurayi ta irin wannan laifin wa wallahi laifin iyaye wanda irin tarbiya ka ba wa ɗanka in ba ta da wayan kuma sai ne in ba shi da wayan kuma sai ne a ina ma yake da lokacin da zai je kai ka tashi wannan lokacin ma ka shagaltar da yaro shagaltar da ba da lokacin da zai yi irin wayannan abubuwa ba to saboda haka a gaskiya batun auratayya tsakanin ɗan iska guda biyu dinnan da so tari ya zamo al'ada har kotu ake kai wannan asali ma mutane su da cewa ba aure tsakanin su ba saboda kowannen su kowannen su ya shiga cikin musa na ci na gaira musafi haci wala musafi haci afdan haka mufiri na gaira musafi na wala musafi bi afdan ne ba za ta taɓa yarda da ita ba ba za ta taɓa yarda da ita kai kuma wani irin zamantakewa za a yi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na ya ce an khalaqa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yace li tu'minu ilaiha wanne sukuni zaka yi da wacce ka riga ya ka san halinta tun da bannin ka aure ta wanne irin sukuni zaki yi da wanda kin san halinsa dan iska ne tun da bannin ki aure shi wanne nutsuwa za ku samu yana fita a gidan yace wata kila zai ji irin wancan abin da za mu ci tare da shi haka kai kuma tana fita gidan suna kullum ta tashi ina za ta anya kwagun sunan ne ma za ta kai na magana aure yake anan mutane suna yin baran kansu na'am assalamu alaikum
alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الهكي الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين